أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أنا cikin maganan aya wadda ta sauka akan sirna abubakar dai ana cikin ta ne ba a karasa ba sirna abubakar ya yi aboki da annabi sallallahu alaihi wasallama shi yana da shekara goma sha takwas annabi yana da shekara ashirin suka yi abokantaka ta shekara ashirin kamun a aiko annabi daga aka aiko annabi shi kenan shi ne farkon wanda ya zama musulmi to lokacin da yana da shekara sha takwas yana da shekara arba'in biyu babu kenan lokacin da annabi ya kai shekara arba'in to a lokacin ne fa yake ta waɗannan addu'o'i ina cewa ya ubangiji na na gode maka ni'imomin da kai mini ka mai da ni musulmi ka mai da uwata musulma ka mai da babana musulmi ka mai da ƴaƴana maza da mata musulmi Allah na gode maka na gode wa ni'imomin da kai mini kuma ina roƙonka auziniya ka kimsa mini a zuciyata an ashkura ni'mata kallati in gode wa ni'man nan da kai mini alayya wa ala walidayya wanda kai mini ni da iyayena kuma ka karfafe ni ka mini ilhama an amala salihin aikata aiki mai kyau tarzehu wanda za ka yarda da shi wa aslihi li fi zurriyati Allah ina roƙonka kai sa mini salihanci a cikin zurriyata wato ya zama ƴaƴana su zama salihai jikoki na su zama salihai shine wa aslihi li fi zurriyati inni tubtu ilayka ni dai Allah na tuba maka na tuba maka na tuba maka wa inni ni dinnan min almuslimin ina cikin musulmi to madan sun ce wa aslihi li fi zurriyati dinnan da sina bakar ya roki Allah ya sa masa salihai a cikin zurriyarsa shine aka samu aka samu Muhammadu Bakari babban waliyin nan wanda ya ta roƙon Allah Allah ya bashi salati mai wata irin daraja wanda babu irinta ta yi ta roƙon Allah aka ce wajen shekara goma sha takwas yana roƙon Allah harami Allah ya bashi wani salati mai daraja wanda babu irin wannan salatin shine Allah ya bashi salatul fatihi a nan dama da siddiƙanci da annabci tare suke tafiya idan annabci ya ƙare siddiƙiya ita za ta kama aiki to shine Allah ya haɗa jikan annabi shehu tijani da jikan sayyidina abubakar muhammadu bakari suka haɗu suka ta suka yi aikin ɗariƙan nan da take tijjaniya shi izini daga shehu tijjani izinin manzo Allah da ya masa ba salatul fatin da ake yin ɗariƙar da ita kuma daga muhammadu bakari yadda tun suna samari annabi da sayyidina abubakar suke tare har suka girma har suka rayu har har yanzu nan suna tare ɗaki ɗaya to haka kuma sirrin ya kama ga sirrin manzon Allah shine sai na shewa mutu jika manzon Allah na karanta muku tarihin sa kwanan baya ga kuma jikan sai na Abubakar Muhammadu Bakari mai salatul fati kuma wannan abu ba abun mamaki bane tunda Allah mun karanta muku kwanan baya ayoyi da yawa waɗanda Allah ya yi wahayi na ilhama wa uwar annabi Isa ya yi wahayin ilhama wa uwar annabi Musa ya yi wahayin ilhama wa mabiya annabi Isa wa zau haitu ilal hawariyin an aminu biya bi rasuli qalu amanna wa shaddu anna muslimun to yin wahayin ilhama zuwa ga wani wali na wannan al'umma idan mutum ya yi suka a ciki ya soki alkur'ani ne saboda haka ne suke tare dukkan su suka zama ibadillahi salihina wa aslihi li fi zurriyati Allah yana roƙonka kai mini gyara ka sa mini salihanci cikin zurriyata shine ka zama Muhammadu bakari mai salatul fati inni tubtu ilayka ni na tuba gare ka al'amarin musulunci duk gaba ke ya tafiya cikin tuba ne inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba saboda haka daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma sai na abubakar shine yake biyowa baya to annabi ba an umurce shi wasu daga firu inda kana tawwaban dole kenan sai na abubakar yace inni tubtu ilayka ni na tuba maka wato hanyar musuluncin nan dole sai da tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda angarul muzani ya rawaita aka fitar da shi cikin hadisin muslim ina cewa ayyuhan nasu istaghfirullah thumma tubu ilayhi wa inni la astaghfirullah fi mi'ati marra ya ku mutane ku rika tuba wa Allah ni din nan ma da bana zunubi nakan ji dan duwa zuciyata sai na istighfari ɗari nakan yi istighfari ɗari a wata riwaya saba'in to kaga sai na bakar shine mai biyo bayan sa ubangiji sallallahu ubangiji subhanahu wataala ya umarci manzo Allah ya tuba manzo Allah ba shi da zunubi amma shi tuba tunda abu ne wanda yake wanda Allah yake so ne suke yin tuba inna Allah yuhibbu tawwabina saboda haka manzo Allah yake tuba abubakar ma gashi yanzu ya tuba ya ce inni tubtu ilayka na tuba maka ya Allah wa inni minal muslimina ina nan cikin musulmi shine ma jagoran musulmi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina takabbaru anhum wa asru ma amilu waɗannan mutane wato abubakar da mai bin irin hanyarsa bi takabbaru anhum wa asru ma amilu Allah yana Allah ya karba musu kyawawan ayyukan da suka aikata bi takabbaru asru ma amilu wa yatajawazu wa yatajawazu Allah ya karbi kyawawan ayyukansu bi taqabbalanum atun amilu wa tajawazu annu sayyi'atin fi ashabil jannati ulaika wadannan fi ashabil jannati suna daga cikin ma'abuta shiga aljanna domin Allah ya karba musu kyawawan ayyukansu ya yafe musu laifukansu saboda haka suka zama shugabannin shiga aljanna wa su sai na abbakar din wanda suka bi irin hanyar su kuma hanyar masu tuba din to su ma za su bi irin hanyar su wadansu kan ba da dariya sukan ce wai ɗariƙa da abin kirki ne da wadda sahabbai ba su yi ba to su ake sahabbai su zama tijjanawa ko su zama ƙadirawa mutum ya samu shehu kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi kuma ya sauka ƙasa yana neman sidi abdulkadir yana neman shehu tijjani ai da mun samu annabin ne da kansa ba za mu shiga ɗariƙa tijjaniya ba ƙadira ba za tijjaniya ba sahabbai za mu zama a wata da mutar da annabi ba duk wanda muka gani ai da mun samu annabin ne da kansa ba za mu shiga ɗariƙa tijjaniya ba ƙadira ba za tijjaniya sahabbai za mu zama a wata da wutar da annabi ba duk wanda muka gani yana aikin annabi to shi za mu bi hanyarsa aikin annabi istighfari tuba salatin annabi la ilaha illallah kyauta zato da Allah wannan shine aiki yasa ake shiga ɗariƙun waliyai to ai duk wanda yake kullewa wai sai sahabbai sun yi ɗariƙa tijjaniya ko kadiriya ai wannan ai murtaddi ne yana so ya saukar da sahabbai kenan zama almajiran waliyai kamar yadda mu miskini muke zama wa almajiran waliyai suna so sahabbai su zama almajiran waliyai a'a sahabbai suna yin suna yin malikiya ne ko suna yin shafiya ko suna yin hanbaliya tunda yake su almajiran annabi Muhammadu ne ina ruwan su da ina ruwan su da ruwan su da bin wadansu mutane bayan sun samu annabi da kansa mutakabbaran wa asr ma amilu wa yatajawazu sayyi'atin fi ashabil jannati wa da sirqil ladhi kanu yu'aduna wato shigar da su aljanna da yafe da karban addu'o'insu da kyawawan ayyukansu da yafe musu miyagun ayyukansu a sa su cikin aljanna wato shine alkawari na gaskiya wa munasdaqu min Allah qila babu wanda yafi Allah gaskata abin da ya alkawari wato wa dallahi haqqa shigar da muminai aljanna alkawari ne na Allah ya yi shi ya tabbatar da shi ونسد قول الله كيلا وانا سلك القول ان النجس كيا تلك الجنة التي وعد المتقون aljanna ce wanda Allah dama ya yi alkawari wa masu tsoronsa su zai sa cikin aljannar alkawari ne wanda baya tashi abubakar ko su ne shugabannin masu tsoron Allah wa da sirgin lazi kanu yu aduna alkawarin nan na gaskiya wanda aka zamo an yi alkawarin su da shi za a shigar da su aljanna to shine aka tabbatar musu والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما استغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أن يمكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن كمن تاشد cewa shine shugaban masu biyayya wa iyayensa shine shugaban masu aikata ayyukan alheri shine shugaban masu tsoron Allah shine shugaban masu tuba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to daga an yi magana wanda suke wa iyayensu biyayya to za a kawo wani ko wanda baya wa iyayensa biyayya wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma sannan kuma wani kuma maimakon ya yi wa iyayensa addu'a ya gode wa Allah, Allah ya ba shi imani, ya ba iyayensa imani, wani kuma iyayensa sun zama musulmi, shi ko bai zama musulmi ba. Kaliwa da uffin lakuma yana gaya wa iyayensa, Allah wade da ku, Allah wade da ku, a ta idani na nukuraja, shi ne za ku kira ni kuna cewa wai in bi addinin Muhammadu, wai cewa in na mutu za a tashe ni zan fito daga kabari in rayu, warkarat alqurun min qabli tina mutanen da suka wuce shekaru shekaru shekaru da suka wuce duka an fitar da su ne mun gansu huma yastaghithani la iyayen suna ce don Allah don Allah muna roƙo don Allah ka musulunta don Allah ka musulunta suna suna neman guduma Allah ya musulunta da dan su huma yastaghithani la suna ce wailaka in baka musulunta ka yadda ana tada mutattu ba wailaka kalmar azaba ta tabbata gare ka inna wa'dallahi haqq gaskiyar Allah ta da matattu gaskiya ne wa ya kuli na ce ma za illa sadirul lawalin to dai ku je ku ji da ku ji da shi kuna bin maganan maganganun mutanen mutanen da ne a sadirul lawalin irin hiran mutan da wannan ana kwadaitar da mutane ai biyayya wa iyaye a aikata aikin alheri kuma ai ta roƙon Allah Allah ya kyauta zurriya ai ta tuba wa Allah kamar yadda Abubakar yayi wata rana Sulaimanu zamaninsa annabi Sulaiman alaihi salam ubangiji ya masa wahayi cewa ka fita fili wancan fili na bakin teku ka fita ka je wurin ka ga abun mamaki zan nuna maka abun mamaki annabi Sulaimanu ya fita da rundunarsa mutane da aljanu suka je suka yi ta kallo ba su ga komi ba a filin sai annabi Sulaiman ya kira wani gogaggen aljani ifritu min jinn gogagge daga cikin aljannu ce kai ka nitsa cikin kogin nan teku ko za ka samu mana wani abu na ban mamaki tunda aka ce za mu ga abun mamaki aljanni ya nitse ya tafi ya tafi awa guda a cikin ruwa ya dawo ya ce na tafi da nisa tafiyar da ta kai kaman kaza kaza kaza don nisa amma ban ga komi ba sai kai a samu wani wanda ya fi shi ya shiga aka samu wanda ya fi ya shiga cikin ya ninka zurfin da wannan din yayi ya dawo ya ce ban samu komi ba ta ce asif zo wato wanda aka yi masa magana ya ɗauko gadon bilkisu ɗin nan zo ka nitsa kai ma ka je ka samo mana yayi nitsa sai da ya ninka tafiyansu uku a can karkashin teku ɗin sai ya samo wani katon ɗaki katuwar bukka mai kofa hudu ya ɗauko ta ya fito da ita kawar ajiye gaban annabi suleiman alaihi salam yace ga abin da na samu amma na tafi da nisa bukka ce mai kyau kimarenta da zabar jadu ne da lu'ulu da zinariya mai kyau kofa guda hudu sai annabi ya ga wani saurayi yana sallah a ciki ya shiga yi masa sallama ce saurayi ya ce na ya ce ya aka yi aka samo ka karkashin ruwa haka ya ce eh ni dai ina da ubana gurgu ne ina bauta masa kuma na da uwata makauniya ce ina bauta mata kullum suna min addu'a kullum suna min addu'a da ƙarshe uwata ta ce Allah ina roƙonka dan nan nawa ka tsawaita kwanansa a cikin yi maka ibada ta rasu ubana kuma da zai zo rasuwa ce Allah ina roƙonka dan nan nawa ka tsawaita kwanansa cikin ibada ka ajiye shi ya maka ibada inda shaidan ba zai same shi walle ya bata masa ina nan wata rana na fitar da azar sai na ga bukka mai kyau sai na shiga zan yi kallo na shiga zan yi kallo sai aka rufe bukkan sai wani abu kamar malaika sai zo dauki bukkan sai ya nitse da ni cikin ruwa can nake zaune a cikin ruwa yace yanzu tun wani shekara ke ce ai zamanin annabi ibrahim ne a'a shekara dubu biyu da ɗari hudu kenan fa ya gaya wa saurace yau fa shekara dubu biyu kenan fa da ɗari hudu ce haka aka yi ya nake ganin ka ko ko hurura ba ka da shi yace haka da nake kullum ibada ito me kake ci a can yace wani tsuntsu ne yakan ɗauko mini wani abu kaman kai yalo yalo haka in an kawo in na ci sai in ji dukkan daɗin abincin duniya yana cikin wannan kan sai ya zama shine maganin yunwa shine maganin kishiwa sai ya sa min nishaɗar ibada har ma yakan hana ni bacci sai ibada shine aiki na annabi sulaiman ya ce a'a to wai yanzu za ka zauna da mu ne ko za a mai da kai inda kake da ita a a mai da ni inda nake da to sai asif ya ɗauke shi ya koma da shi tare da bukkarsa can karkashin ruwa ne to duka wannan ana kwadaitar da mutane ne biyayya wa iyaye kuma cikin bakara akwai inda mutanen annabi Musa da aka yi kisan kai aka rasa wanda ya kashe ya yi kisan kai din to sai aka ce annabi Musa ya roƙa musu Allah a gano wanda suka yi kisan kai din nan sai ce na gaya wa Allah amma Allah ya ce ku yanka saniya ku yi sadaka to sai tambaya suna tambaya mai kama yaya mai kaman yaya mai sai da saniyar ta koma babu irin ta a duniya sai guda ɗaya kawai a hannun wani saurayi mai biyayya wa iyayensa to biyayya wa iyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljannatu ta ta aqdabil ummahat aljanna tana nan karkashin yardan iyaye idan mutum yana bin Allah amma baya bin iyayensa yana bin Allah ya saba wa iyayensa to wannan zai shiga aljanna amma sai ya bi ta kan wuta domin Allah bai ce Allah ya ce da ya ce a bauta masa a kadaita sai ya ce sai ya ce iyaye wa bil walidaini ihsana saboda haka ake jawo hankalin mutane kada shiga ra'ayin masu cewa wai uba ambulan ne uwa kusfan lemo ne duka wannan ba addinin annabi ba shari'ar musulunci bane ne والذي قال لوالدي اف لكما اتيدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما استغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق يقول ما هذا الا اساطير الاولين ina ce ai maganganun mutan da ne cewa za in an mutu za a tashi iyayensa ko suna roƙon Allah Allah ka taimake mu wannan ya musulunta Allah ka taimake mu wannan ya musulunta shi kuma ga abin da yake faɗa wata rana Marwan ibn al-Hakam lokacin yana sarkin Madina zamanin Muawiya to sai ya hudu ba da ya hudu ba jama'a ce jama'a amirul mumini na Allah ya nuna masa wani ra'ayi yana so ya naɗa ɗansa ya zama mai jiran gado kamar yadda sunnan da abubakar ya sunnanta ya naɗa umaru mai jiran gado shi ma amirul mumini ya naɗa ɗansa mai jiran gado sai abdurrahman da abubakar ce ƙarya ne ba sunnan abubakar ba ne sunnan hirƙal ne sunnan sarakunan jahiliya ne hirkan na sarakunan misra ko sarakunan ko su kaisar ba dai sunna annabi ba ne shi kan dai faɗi aka zai ce kai wai ke magana nan ba kai ne aka saukar da aya akan cewa wallazi qala waldi uffil lakum atidani ne ba ba domin ka aka saukar da wannan aya ba sai ce ƙarya kake yi kai dan wanda annabi Muhammadu ya la'anci ubansa ne annabi Muhammadu ya la'anci ubanka sai ummul ta ji Aisha ta ji ana hargowa ana faɗin irin wannan magana sai ya ce Marwanu kai kake cewa Abdurrahman dan Abubakar shi aka saukar wannan aya ni na san wanda ayar ta sauka a kansa amma ba zan faɗa ba amma kai ai ubanka Allah ya la'ance shi a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ne ubanka ba ai kai daga gugubin la'anan Allah aka haife ka kai Marwanu ba dan haka ne kai ba wato hakan baban marwanu din wani mutum ne daga cikin banu umayyata bai son annabi su banu su banu umayya tsakanin su da banu hashim akwai wani abu tun tun tashin su to don don su afshamiyawa ne wayannan ku hashimawa ne to sai ya in annabi yana wa'azi sai ya koma bayan annabi yana kwaikwayon yadda annabi yake yi to kaji mutum yana magana dole bakin sa yana rawa yana rawa shi kuma duk yadda bakin annabi yake shi ba yana haka shikenan annabi sai annabi sai ya duba ya ga bakinsa yana kwaikwayon annabi yace haka za fa kun shikenan zama haka shikenan zama kullum bakinsa haka sai annabi ya la'ance shi sai ya koma makka sai ya zauna can akan al'anasta amma duk da haka dai shine ya fi zumar wani din su to shi yasa umulun aisha ta ce kai kam gugubin la'anan Allah ne ubanka ba annabi ya la'ance shi ba wanda zai galiba da wufin lakuma a taida ne na kuraja to ana gaya wa kowane mutum dai in ma mutane mutane kai musulmi ne iyayenka musulmi ne ma dalla ka ji daɗi ka riƙe da kyau ka roƙa ƴaƴanka su zama su zama musulmi kamar yadda abubakar yake akwai kuma wanda iyayensa musulmi ne shi gagarere ne to ka saurara za ka shiga wuta tun da ka gagari iyayenka to shi ne ake mana wa'azi a nan والذي قال لولد أف لكما أتئدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وما استغيثان الله ويلك آمين عذاب تتبت غريكا كمسلمت إن بك مسلمت بكا هلكا إن وعد الله حق القرين الله نتاد متتو كساكا مسو غسكياني إن وعد الله حق والذي قال لولد أف لكما أتئدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وما استغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق fa ya kulu sai mutum ya ce ma haza illa satir lawalin ai wannan irin maganganun mutan da ne na hira wanda kuka dauka kamar da shi addini in ji shi wanda wanda bai musulunta ba din
أولئك الذين حق عليهم القول في to da kira ai ga tijana an shiga fa ba a fita alkawari ne Allah ce yana son masu yin dariqa inna Allah yuhibbu tawwabina ya ce wazkur rabbika bukratan wa asila ya ce faman sha attaka ya rabbi sabila saboda haka in in baka dauka ba dole bane amma in ka dauka ya zama dole saboda nuzuri to in an shiga ba a fita ba hada da wata dariqa ba a ziyara wasu waliyai sai wanda suke cikin dariqa ziyara bara ce sai wanda bai da gata kuma za ka kula da sallah za ka kula da sallah za ka yi wa iyayenka biya za ka jam'i wazuwa jam'i zikirin jama'a ba ka shanta ba za ka iya shi na baka dai ga shefti jari wanda ka ji a koya
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك waɗannan mutane wanda suke karyata tashin kiyama suna faɗa da iyayensu musulmi iyayensu musulmi ne suna yi musu wa'azi ba su yarda ba suna ce abinda iyayen suke faɗa in nan asadirul lawwalin ne to irin waɗannan mutane haqqa alaihimul qawlu wato kalimar azaba la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'ina dama Allah ya yi alkawari ya yi wuta ya yi aljanna to duk zai cika wutarsa da iblis da mabiya iblis gaba daya tsakanin mutane da aljannu saboda haka wannan kalima ta tabbata kan irin waɗannan mutane masu saba masu musun tashin kiyama masu faɗa da iyayensu akan bin gaskiya ulaika allazina qalibul qarfi umin an hada su daga cikin al'ummatai irin waɗancan wanda suka kafirce wanda suka wuce kamar mutane annabi nuhu da adawa da samuda duk kafirai dai yadda kalmar azaba ta tabbata kan wa'ancan kafirai waɗannan ma ta tabbata a kansu karkarar min qabli min aljinni wal insi wato wanda al'ummatai da wanda suka wuce na mutane da aljannu innahum su wanda ba sa gaskata annabawa ba sa gaskata tashin kiyama kanu su zo khasirina tabaku masu asara ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل قوة su masu ووصي الإنسان بوالديه حملته أمه أمه كرن ووضعته كرن وحمله في ثالث ثلاثون شهرا حتى حزوا قرشه da waɗannan ulaika lam takabbaru anhum asru ma amilu wa tajazan fi ashabil janna da ulaika lam haqqalu bil fi umamin to mutane ne komba guda biyu kombar mutanen dama mutanen abubakar kenan kombar mutanen hagu mutanen su abu jahali kenan to dukkan su gaba daya ba fa daidai suke ba su musulmin hawa hawa ne kafiran ma hawa hawa ne cikin kafircin su kowane musulmi akwai wanda ya fi shi imani har zuwa a kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane kafiri akwai wanda ya fi kafirci har a kai ga Abu Jali har a kai ga ga Fir'auna to wal kullin darajatu bima amilu yadda kafirci hawa hawa ne musulunci ma hawa hawa ne kullun Qur'ani yana gaya mana shi musulunci hawa hawansa ya kai hawa goma shi musulunci hawa na farko shine maqamul islami na kowane musulmi duk wanda yake cikin wannan to shi musulmi ne inda ya yarda da Allah ya yarda da annabi kuma yana yin sallah to ko da wataran yake yin sallah wataran baya yi yana shan giya yana neman mata amma ya yarda dai da musuluncin nan to shi dai musulmi ne duk abin da yake aikata sunansa kaba'ira manyan kaba'ira amma shi musulmi ne yana shan giya yana sallah yana neman mata yana sallah yana liwadi yana azumi yana sallah to musulmi ne dai amma ba shi da imani don annabi ya ce la yazni zani hina yazni mu'minun wala suku sariqu hina suku mu'minun wala shurbu khamr hina shurbu mu'minun duk lokacin da mai zina ke zina in musulmi ne musulmin ne dai amma ba mu'mini bane duk mashayin giya lokacin da yake shan giya in musulmi ne musulmi ne amma ba mu'mini bane duk lokacin da barawa yake sata in musulmi ne musulmi ne amma ba mu'mini bane don da mu'minai ne mu'mini imaninsa zai hana shi neman mata mumini imanin zai hana shi shan giya mumini imanin zai hana shi sata to daga nan in ana so a hau matsayi na biyu to sai a kai imani din daga imani a sai sai ƙara ibada cikin imani innal muslimina wal muslimati na ɗaya kenan na kowa da kowa gama gari wal muminina wal muminati hawa na biyu kenan na wurin masu imani wanda imaninsu ya hana su yin manya-manyan kaba'ira walƙariti na walƙaritati akwai wanda yake mumini ne amma iyakan abin da yake yi farillai yake yi baya yawan yin nafila to mumini ne amma ba ƙaniti ba ne mai yawan ibada shine ƙaniti walƙariti na walƙaritati wasadiki na wasadikati da kuma masu gaskiya maza da masu gaskiya mata na hudu kenan yiwa ne mutum mumini ne amma yakan yi sakacin wani lokaci ya faɗi magana da ba haka take ba ya ce astaghfirullah mai yiwa ne mutum mai yawan ibada ne ya faɗi magana ba haka take bai astaghfirullah amma wasadiqina kamar yadda lokacin da aka saukar da yayi na wata kullu kunu wasadiqin mutum ukun nan da suka ki tafiya yakin tabuka aka samu aka samu tubansu da kyar to shi wanda ya shugabanci tuban wanda aka saukar da ayar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam maka alkawari har mutu ba zan yi ƙarya ba har in mutu ba zan yi ƙarya ba naga amfanin gaskiya lokacin da ban je yakin nan ba na iya magana na zo na zo gaban ka maka kowace ƙarya amma na san in na maka ƙarya ka sallame ni Allah zai kama ni wataran sai na fito ƙoro-ƙoro na faɗa maka gaskiya ce ban da wani hanzari bin inuwa dai da bin hutu shi kada ya hana ni tafiya kaga yanzu Allah ya kawo ya ce ya yafe mini to gaskiya ta ta fidda to daga yau na rike gaskiya har mutu ba zan ƙara yin ƙarya ba wasadiqina wasadiqina wasadiqati kenan wal khashiina wal khashiati masu natsuwa da tsoro a cikin sallah wal khashiina wal khashiati wasabirina wasabirati masu yawan haƙuri maza da mata wal khashi'in al khashi'ati wal mutasaddiqin al mutasaddiqati wal mutasaddiqin al mutasaddiqati da kuma masu yawan sadaka ga hira da farko innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati masu hakuri maza da mata wal khashi'in al khashi'ati masu tsoron Allah cikin sallah akwai wani sahabi da aka harbe shi kibiya tana jikinsa aka ce za a fitar yace in in za ku fitar da kiwon nan zan ji zan ji zan ji ciwo amma ku bari sai na shiga sallah ku fitar ba zan ba zan gane ciwon ba ni ya shiga sallah ya manta komi kamar yadda likitoci suke wa mutane allura ana ana fede su ba ta zafin nan kamar yadda mutanen annabi yusuf suna yanke hannunsu ba sa jin zafin nan akwai wani halin ya samu mutum ba zai ji zafi ba to su in sun shiga sallah sai wannan halin ya same su ko ana fedewa ana cire kibiyar ba za su ji zafi ba wal khashin wal khashiyati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati masu yawan sadaka maza da mata wasa'imina wasa'imati masu yawan azumi maza da mata wal hafiz wal hafizina li furujin wal hafizati masu kiyaye farjin su maza da mata sannan je kokowa ce wa zakirin Allah kasiran wa zakirati kokuwar musulunci su ne masu yawan zikiri maza da mata kokuwa kenan musulunci dama dole in ka ji mutum yana yawan zikiri to Allah ya kai shi matsayi wanda yake sama da dukkan matsayi a musulunci mai yawan zikiri ba wa zakirin Allah kasiran wa zakirati wa'annan hawa guda goma nan gabaki da tun daga musulmi na musulmati din har kawo nan a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya shirya musu babban gafara da lada mai girma shi samun zikirin Allah kaji cikin dariƙun bayin Allah isa ne cikin musulunci sai wanda ya balaga ne Allah yake bashi wannan ko kuma wanda falal Allah ta bi ta kansa wazzakin Allah kace wazzakirati kenan saboda haka ne da yace لكل والهامي خروجا والهامي ذاتي سيسوى والذاكر الله كثيرا والذاكرات sune ko uwan musulunci ana jalisu man zakarani saboda haka ne ma da Allah ce ai koyi da manzon Allah abin da yace a fara yi kenan lagar kan ko fi rasulullah isodun hasanatun liman kana yarju Allah wal akhirah wa zakara Allah kaseera bari kullin da ya jama'a minu wal nufiyamu a'malahum kuma za mu tada kiyama za mu biya kowa ladan aikinsa وهم لا يظلمون بلا ظالم تكوا
ويوم يعرض الذين كفروا ما ذكر ما زي اسوبيا سو ما تو كذا كذا كذا كذا كذا طريق مستقيم to ku za wuri ku riga jina riga tijaniya ba dole bane Allah ya ce man sha'a ta kaza ila rabbi sabila wasu wanda ya ga dama to in an shiga ba a fita ya zama alƙawari abu bil adina al'adaka na mas'ula in ya shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa dariƙun waje duk gaskiya ne amma mutum ya shiga tijjani ba zai hada da wata ba kuma ba za a je ziyara wasu wali wasu wanda suke cikin dariƙa ziyara bara ce sai wanda ba ya da gata a gidansu yake tafiya bara gidan waɗansu sannan za a kula da sallah rinka ita cikin jama'a in an samu in ba samu ba a kula da ita akan lokaci da arwala da cika ruku da sujada kuma girma iyaye musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin jama'a in kuna da yan uwa masu yi in ba ku da yan uwa masu yi ko ku yi naku na kanku kuma ba a canta ba za ku iya na ba ku ɗari ga shautin jani na ba ka ɗari ga shautin jani ina wani na ba ka ɗari ga shautin jani ina wani na ba ka ɗari ga shautin ku je wanda suka yi koya
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تسكن في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار waɗancan an ce ulaika ashabul jannati khalidina fiha masu wannan hanya na abubakar da mabiyan hanyar su su dai masu shiga aljanna ne za su dawoma a ciki wannan ku na wallazi ghalilan da uffil lakuma su kuma ga yadda za a yi da su wa yawma yuradu allazina kafaru ala niri ka tuna ranar lahira ya rasulullahi ranar da za a nuna wa kafurai da fasikai da fajirai ana nuna su a wuta ana nuna wuta su ana nuna su a wuta ana nuna wuta su wato ana nuna su wa wuta aran neri a ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya abinda yasa kuka zo nan wuta kun tafiyar da jin daɗin ku da aka ajiye muku da lahira duk kun riga kun tabe shi tun daga can duniya kun tafiyar da shi azhabun tayyibatikum fi hayatikum dunya a cikin rayuwar ku ta duniya duk kun shanye daɗin ku tun daga rayuwar ku ta duniya saboda wannan ne sidna umar ya zama wani mai zuhudu bawan Allah idan an haɗa kayan abinci mai daɗi an haɗa kowane mai daɗi an taru za a ci sai a'a jama'a kar dai mu faɗa cikin ayar nan da take cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastawtatum biha kun tafiyar da jin kun shanye jin dadin ku tun daga duniya kun sha dadi daga duniya to saboda zudunsa shi bai cika cin abinci mai dadi ba saboda tsoron wannan din amma sai na Usmanu mai cin abu ne mai dadi sai na Ali haka a kowanne yadda yadda ra'ayinsa yake bashi akwai masu yin zuhudu su hada da da da azima akwai kuma masu sakan ma Allah ce kul man harrama zinatan lahi lati akhraja lil ibadi wat tayyibati min rizqi tunda Allah bai hana ba bai haramta ba ya ce don don mu'mine ya kawo jin dadin bari su ji dadin tun daga duniya su yi tafarillan su su nisanci haramun wato su ji dadi a duniya kenan su ji dadi a lahira dama wasu mutane haka suke mutum ya ji dadi a duniya ya ji dadi a lahira wanda Allah ya bashi lafiya ya bashi dukiya ko ya bashi duk da mulki amma yana bautan Allah bautan Allah nan jin daɗin nan bai hana masa bautan Allah ba ba zai je lahira sai ka riga ka shanye daɗin ka a duniya nan zaka sha wahala oh ko kaɗan a'a wato min aljannati ila aljannati an ba shi karaman aljanna duniya an masa tallan aljanna ya taba ya saya kaga masu kaya sukan kawo sukan kawo sukan kawo abinda za su nuna din nan samfur yau sukan kawo samfur in ka duba to in za ka saya sai su nuna maka yadda za ka yi ka saya in kuma ka sa a banka da shi kenan ka raza to saboda haka in an kawo ka jin daɗi ka taɓa ka ji da daɗi to sai ka nemi na gaskiya ne to sai ka na gaskiya ya samu to sai ya zama ka yi mafarki ka ji daɗi ka farka kana cikin jin daɗi don zaman duniya duk mafarki ne annasu niyamun idza ma tuntabahu mutane kamar zaman duniya kamar bacci suke yi in ka ji dadi a duniya ka yi mafarki ka ji dadi in ka sha wuya a duniya ka mafarki ka sha wuya to mafarki akwai na ƙarya akwai na gaskiya in ka ji dadi a duniya sannan kuma kai ta aikin alheri in ka ji lahira ma jin dadi za ka yi don duk dadin da aka baka bai kai na annabi Dawuda ba bai kai na annabi annabi Sulaimanu ba bai kai na su wa'annan manyan sahabbai ba ka ji daɗi a duniya ka ji daɗi a lahira kaga mafarki ya zama gaskiya kenan akwai kuma wanda zai sha wahala a duniya ya sha wahala a duniya yana ta ibada wahala nan ba ta hana shi yin ibada ba kamar sauran annabawan da ba su da kuɗi su annabi su annabi isa kamar wanda suka sha wahalar ciwo su annabi ayyuba ba wannan wahalar ba ta hana su bautawa Allah ba sun yi mafarki sun sha wuya sun farka mafarki ya zama ƙarya sun fada cikin aljanna ya zama farki ya zama ƙarya ke akwai kuma masu jin daɗi a duniya jin daɗin duniya ne ya hana su musu bautan Allah wato tsarin duniya ya fi sallah sai suka ta can daɗi ba ruwansu da sallah saboda sun yi babban abu shine biyayya wa tsarin duniya su yi ta jin daɗi su yi ta jin daɗi a duniya sun yi farki sun ji daɗi kenan tunda ba su yi sallah ba dama ba ta da muhimmanci a wurinsu za su je lafiya in an ce musu ma salaka kun fi saqar sai su je lam nakum minal musallin wannan sun sha wahala sun ji daɗi a duniya sun yi farki sun ji daɗi in sun farka sai mafarki ya zama ƙarya sai su fada cikin jahannama Allah kiyaye akwai kuma masu mafarkin sun sha wuya mutum ya sha wuya a ya sha wuya a duniya wuyan nan ta hana shi sallah in ka je sallah ce ba ni ko yanzu wani sallah wani jin daɗi ne wa mutum wani daɗi ne zai sa mutum sallah kai don Allah kyale ni to shi kenan ga talauci ga bakin ciki ga wahala ko wai wahalar ce take hana shi sallah yau shi hankali mutum ya kwanta wai yau ta sallah ne ni ban san ma abin da zai wa Allah ba to shi kenan wannan ya sha wuya a duniya zai sha wuyan gaskiya a lahira saboda haka mutane su yi kokari su zama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ka ji dadi a duniya ka ji dadi a lahira shi yafi maimakon ka sha wuya a duniya ka sha wuya a lahira amilatun nasibatun tasla naran hamiyata kai sha wahala kai kai aiki ka sha wahala sannan ka je lahira ka fada wuta Allah ya kiyaye
اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون سيأتي مصر ويوم يرد لنا كفروا على النير أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كن كن شن دادين كتن daga rayuwar ku ta duniya wastantatum biya kun sha dadi a duniya ba ku nemi lahira ba dama kuna wasu cewa rabbana atina fid dunya kuna wasu cewa duniya kada kuke so wastantatum biya fal yawma a yau kam tijzuna za a saka muku azabar huni azabar wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi saboda girman kai da kuke nunawa a duniya duk wanda ya yin ibada wa Allah to yayi wa Allah girman kai innal ladina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dakhirin duk wanda ya Allah wa Allah girman kai ya bauta masa to zai gamu da wulakanci falimatu zana azabar huni yau za a saka muku da azabar wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi saboda girman kai da kuke nunawa bighairi al-haqqi ba da gaskiya ba to shin akwai girman kai na gaskiya kwanan baya an ce zaluncin da ba na gaskiya ba ashe akwai zaluncin da ba na gaskiya ba muka yi bayani muka ce eh akwai zalunci wanda yake da gaskiya aka yi zaluncin ba haramun ba ne na bugar misali ya ce kamar misalin ƙasa tare da kuɗin da za ta ciyar da sojoji tare da kuɗin da za ta ciyar da 'yan sanda tare da kuɗin da za ta ciyar da alƙalai to sai a kira masu kuɗin ƙasa kowanne a yanka masa gwargwadon yawan kuɗin abin da gwamnati take nema ta karba a wurin yana ce Allah ya isa Allah ya isa ana cin mutane ana cin taron mutane ba su yi laifin komai ba Allah ya isa ba wani laifi domin an bar ku ba sojoji a ƙasa ba yan sanda a ƙasa ba alƙalai a ƙasa kwanan nan wata ƙasa za ta zo ta mamaye ƙasar ku da kai da kuɗin ka duk kun zama bayin waɗansu mutane to gara a kwace kuɗin naka na ce Allah ya isa din kaga zalunci akai amma bi haƙƙin ne zalunci ne amma ba laifi na gaskiya ne kawai yadda likita yake yanke kafar wani ba don zalunci ba don ya warke to nan kuma ma kuntum tastakbiruna bil ardi bighairi haqqi saboda girman kai da kuke nuna a bayan ƙasa wanda ba na gaskiya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce takabbar alal mutakabbirina fa inna takabbura alal mutakabbirina sadaqa tiyarar tuyahi fa inna tiyarar tuyahi sadaka yace ku nuna masu girman kai girman kai yi wa mai girman kai girman kai sadaka ne idan mutum ya nuna maka girman kai don yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da ya wulakanta da watakila kai kuma da cimma alkur'ani ne kai kuma da min addini ne ya nuna maka girman kai ba ka nuna masa girman kai ka ce fa ma ati illa khairu mimma atiku abinda Allah ya bani yafi abinda ya na baka misali idan misalin mahaddacin qur'ani malamin ilimi an nuna masa girman kai saboda kuɗi ko saboda sarauta aka nuna masa girman kai ya ga mahaddacin nan malamin shi ba kowa bane saboda shi ba shi da kuɗi wannan ku bai kuɗi ne wannan ku bai mulki ne shi wannan ku talaka ne to ya nuna masa girman kai shi ma ya nuna masa girman kai nuna masa abinda Allah ya bani ya fi abinda Allah ya baka in ba haka mu yi fada ka ji abinda zai faru kai mai kuɗi ka rena ni ka wulakanta ni saboda ƙur'ani Allah ya bani da ilimin addini na gode kai kuma kuɗi Allah ya baka da kuɗin nan ka rena ni to da kai da kuɗin ka duk Allah tsine muku rama ni ƙur'ani Allah ya bani kai mulki Allah ya baka kai mulki Allah ya baka ni ko qur'ani Allah ya bani kare na ni don kaga ba ni da mulki qur'ani kadai ke gare ni to yau mun yi fada da kai da mulkin ka Allah tsine muku ko za ka rama ka ce ni da qur'ani na qur'ani Allah ce duk wanda ya nuna mumini girman kai shi muminin ma ya nuna wata girman kai takabbar alal mutakabbirin fa inna takabbura alal mutakabbirin sadaqa domin in mumini ya wulakantar da kansa to ya wulakantar da addinin da yake dauke da shi kenan in dai mumini baya da daraja mahaddacin qur'ani malamin ilimi in dai aka nuna wulakantacce ne baya da daraja to an mai da addinin wulakantacce ne baya da daraja kenan to dole shi da kansa ne zai kiyaye abin da yake dauke da shi don abin da yake dauke da shi din ya samu girman da Allah ya bashi din saboda haka ake zun kada malamai su rika wulakantar da kansu a gaban masu kuɗi ko a gaban masu sarauta lalle yan uwa ne masu kuɗi lalle yan uwa ne masu sarauta a ba su girman da Allah ya ba su su ma su rama amma in dai an ba su ba su rama ba to a nuna musu girman kai bi ghairi alhaqi ma kuntum saboda abinda ku zama tastakbiruna kuna nuna girman kai filar da bayan kaza bi ghairi alhaqi girman kai da ba na gaskiya ba wai ma kuntum tafsukuna saboda fasikancin da kuke yi shi yasa Allah ya zuba ku a cikin wuta ka kiyaye واذكر خالد إذ انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر خاء عاد إذ أنذر قومه بالأعقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر يا رسول الله كتنا إن أنا مغنى كافري ودن دسك غباتا domin an ce waƙar salatin nuzurin bai da aidi min khalfihim in ana tuna kafirai waɗanda suka gabata da annabawan da suka gabata waskur aka adin ka tuna annabi hudu mana shugaban adawa annabin adawa mutumin yaman ƙasar yaman idan zara kawo bil haƙafi wanda yau mutanensa gargadi da ahqaf wato ahqaf duwatsu ne irin na tilin jigawa wanda ake samu can wajen Yaman ana kiran waɗannan duwatsun ƙasa aka tula haka ta zama kamar ƙasa ake tulawa ta zama kamar dutse amma rairayi ne shine aqaf a bakin ruwa waskur akhari idan zara qauma bil aqafi lokacin da ya mutanensa gargadi su bi Allah wa ila adin samu da qala ya qaumi udullaha ma lakum ilahin ghayru قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله الا غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آية أو من قولك وما نحن لك بمؤمنين يا موسى وازي يا كو متانينا كزو كبر كريا كزو كبي الله كبر دو دو دو دو كريا ني كبي الله ya yi ta musu wazi ya yi ta musu wazi ya yi ta musu wazi suka ce maganganun nan naka ne muna tsammanin zagin dodo da kake yi shi yasa ka tabu hankalinka ya tabu don zagin dodo illa tare ka ba su hali ta bisu to ya yi ta wazi dai da ƙarshe da suka ki sai aka sako musu bayan an daɗe ana wa'azin wato bayan an daɗe ana wa'azin ba su yadda ba sai Allah ya sako musu fari da zafin rana ya sako musu fari da zafin rana suka rasa yadda za su yi zafin rana ya dame su rashin ruwa ya dame su sai suna neman Allah ya ba su ruwa shi kenan sai sai suna ce maza fati na ba ta yi don kunta mina sadiqin ba ka ce in mun kibin ka Allah zai mana azaba to Allah naka yi mana azaba in gaskiya ne Allah naka yi mana azaba in gaskiya ne kawo mana azabar suna faɗin haka sai yaran nan sai hadiri ya taso baki kirin suka ce haza aridun mumtiruna yauwa yau kan mun ji daɗi ga hadiri ya ta zo nan za mu samu ruwa yau kan mun ji daɗi ga hadiri ya ta zo za mu samu ruwa ya ce bal huwa mastajaltum bi ai ba hadiri bane abinda kuke neman ya zo da saurin ne Allah ya kawo yau ba hadiri bane rihun fiya azabun alim wata irin iska ce mai ƙarfi wanda take cike da azaba za ta kama ku wato ranar laraba da hantsi sai wata larabar ta kewayo da magariba a daina yin ta lokacin ko duk kun zama gawaye duk gaba ki da kun zama yi to shi aka yi musu waskur a kharin idan zara kawo bil haqafi wa karkaratin nuzulun bayni yadayhi min khalfi shi annabi hudu ai manzanni sun riga shi su annabi nuhu kenan wa min khalfi bayan su ma manzanni sun biyo bayan su annabi annabi salihu kenan da su annabi lutu su annabi ibrahim abinda suke cewa dukkan su annabawan gaba da Allah ta budu illallah kar ku bauta komai sai Allah tun daga annabi adam har annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane annabi yana umurtar mutane su yi da la ilaha illallah la ilaha illallah kada bauta kowa sai Allah shi yasa annabi yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah fiyayyan abin da muke faɗa ni da annabawan da suka riga ni duk babu kamar la ilaha illallah to duk wanda aka hada shi da gaba da la ilaha illallah to an hada shi gaba da musulunci kenan kamar yadda wani da ya tadda wani wuri an ce wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayil law shaytanan fa huwa lahu qarin saboda jahilci bai san ashaya ashu daban a ashe ishu ba zai ce wanda ya rayu maimako ya ce wanda ya bakanta an zikirin rahmani bai sai ya faɗi zikiri don baya son zikiri sai ya ce gabarin hukuncin mai rahama don kin zikiri to duk wanda aka jarrabe shi da kin zikiri da an ce zikiri sai kama tawili ai kaza ma zikiri kaza ma zikiri amma eh kaza ne zikiri amma sai an fara faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah shine shugaban zikiri Allah ta abudu illallah inni aqabu alaikum azaba yawmin azim ni fa ina ji muku tsoron azaba wadda za ta zo a wata babbar rana azabu yawmin zulla innahu kana azabu yawmin azim
قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بل وجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا سي آدا وسقيا النبي هوتو أجيتنا كازومنا littafi kana don ka kau da hankalinmu da aikinmu ana liyata ga wurin bin dodanninmu ana liyata fatina ma ta yadda in kunta min sadiqin azabar da kake cewa za ta same mu mun kiru bi kadin azabar ta same mu kawo azabar in kai maganar gaskiya ne kawo ta قالوا وجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت صادقين قال إنما العلم عند الله قال إنما العلم عند
kuna wani masu wazifa ne kun suna wani dare ko hudu to dariƙa tijani shiga ba a fita za a shiga saboda Allah ne ke shiga fari Allah ne umurninsa za ta Allah ne umurninsa la ilaha illa Allah ne umurninsa za ku shiga saboda Allah ne ku rike saboda Allah ba a fita an shiga saboda cika alkawari ko ba hada da wata dariƙa ba ziyarar soli sun wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah irga yanta cikin jama'a mu a wurin mu sallah tana da muhimmanci tafi ko muhimmanci bayan la ilaha illallah sannan kuma girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in an samu yan uwa kuma ba a shan taba za ku iya na ba ku riga shehu tijani ku je kun karba na ba ka riga shehu tijani ka karba na ba ka riga shehu tijani ka karba na ba ka riga shehu tijani ka ka karba to alhamdulillah
قال إنما العلم عند الله أبلغكم ما أرسلت به ولكن عليكم كما تجهلون قال إنما العلم عند الله wato zuwan azaba wani abu ne na Allah ba ni nake kawo azaba ba ni nawa isar da aikan Allah shine nawa amma sanin lokacin da za a muku azaba in kun kafirce wannan abu ne yana wurin Allah uballikum ma ursiltu bihi ilaykum ni dai ina isar da abin da Allah ya aiko ni zuwa gare ku ne iyakan nawa kenan walakin ne alaikum kamun tajhalun amma ni a gani na irin waɗannan miyagun maganganu ce fatina bi mata idan in kuntum min sadiqin kawo azaba kawo azaba kawo wannan mujahilci ne Allah ne za a yi masa haka a rika ce ya kawo azaba ya kawo wannan jahilci ne
Assalamu alaikum. Agawakallahu. Akwai wata bawa Allah Hajiya Zainab ta rasu ana nema kai mata addu'a.
Allah ya mata gafara Allah jikan tarbarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kuma zuwa ga shawar Islam Allah ya kara maka lafiya. Tambaya ta na shine na ji shehu yana bayanin annabi Isa zai dawo. Ban ji kana bayanin Imam Mahdi ba ko shi ba zai dawo bane.
wato Imam Mahdi ana samun magana sa ne cikin hadisai maganar Isa kuma ana samun sa cikin Qur'ani da hadisi yanzu kuma tafsiri muke yi saboda haka da magana ta biyo kan Imam Mahdi ma za a yi maganar sa Imam Mahdi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law baqiya li qiyam law baqiya li qiyam as-sa'ati yawm wahid la tawwala Allah zalika al-yawma hatta yab'atha fi hadhihi al-ummati rajulan ah, min ali baiti ah, ah, رجلا من آل بيتي وفي رواية من من ولد فاطمة wato ko da sauran wuni kwana ɗaya za a yi tashin duniya ba ba imam mahdi bai zo ba to sai an ja kwanan ya yi tsawo yadda za a taso imam mahdi wanda zai zo canja zalunci ya zama adalci imam mahdi wato yuwadu ismu ismu abi sunansa zai zama yuwadu ismu ismi wa ismu abi ismu abi sunansa zai zama kawai sunana sunan babansa zai zama kawai sunan babana kuma yana daga cikin ƴaƴan fadima to shine yake mahdi da mahdi da zuwan isa duka abubuwa ne na kusan tashin duniya in abu ya shafi tashin duniya baya sanuwa baya sanuwa lokacin ba ba bayyana lokacin a bayyane sai ya zama a boye saboda boye asirin tashin duniya
akar makallawa sai tambaya akwai malamai wanda suka ma wanda ba musulmi ba rubutun alkurani kuma su musu roƙon Allah ya halatta su gaba da yi ko kuwa malamai masu wato shi kafiri ana yi masa addu'a da qur'ani amma ba a bashi rubutun sha ya sha kuma ba a bashi to da kyar za a bashi laya idan layar an rubuta an rufa da da fata to zai halatta ya daura shi kafiri in an rufa da fata amma la ya zallata ba rufi ba za a bashi ba kuma rubutu ba za a bashi ba addu'a kuma in ba addu'ar da zai bukata ta biya ya cuci musulmi bane za a yi masa amma in za a yi masa addu'a bukatar ta biya ya cuci musulmi to ba kyau domin Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu ismul udwan amma bukatunsa na neman aiki bukatunsa na neman bashi bukatunsa na neman aure bukatu da kiyaye wa barayi wannan duk za a yi masa amma bukatar zai samu karfi ya danne musulmi ba za a yi masa ba alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu Allah ya saka shi mu da alheri Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka nan sallallahu alaihi wasallam Allah jika musulmi maza da mata rayu da matattu Allah kar ya kafirci Allah taimaki musulunci Allah kar ya zalunci taimaki adalci Allah kar ya karya taimaki gaskiya albarka nan sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya lafiya dukkan musulmin duniya musamman musulmin Najeriya albarka nan sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mulkin dini ya kana abdu ya kana nasta'in siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كرما ran talata zamu daura qur'ani karamanta ran talata zamu daura qur'ani karamanta